ونعوذ به تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرين لبيرغ وتن شوال saura kwana hudu shawwal ta kare wanda bai yi azumin sita shawwal ba shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da sha uku ga watan hudu shekara ta 2026 miladiya muna suratul azab za mu tashi aya ta 34 a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu idan za a iya tunawa a ayar da ta gabata kunci a satin da ya gabata mun kare bayani dangane da wasu hukunce-hukunce da ubangiji ta baraka wata ala ya kawo a kan matan annabi sallallahu alaihi wasallam yau ayar ƙarshe ita ce ayar da allah yake tunatar da matan annabi ku tuna abin da ake karantawa a cikin gidajenku na ayoyin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يسلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا
إمام قتادة الله يمسر هما yake cewa ku tuna abinda ake karantawa na ayoyin Allah ya ku matan annabi a cikin gidajenku da kuma sunna shine wal hikima aga daga nan mai fada da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai cin mutuncin sunnar annabi yana nuna maka ƙarya yake ƙur'anin ma ba aiki yake da shi ba don kaga Allah ya tunatar da matan annabi ku tina abinda ake karantawa a cikin ɗakunanku da gidajenku min ayatin lahi na ayoyin Allah wal hikima da sunna shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga qur'ani ma yayi magana akan abi sunna ayi aiki da sunna da haka wannan da'awa ce ta bata ta kuma rashin albarka Allah ya raba mu da ita yace wa alamna wa amalna bima yunazzilu Allah tabaaraka wa ta'ala ala rasulihi fi buyutikunna min kitabi was sunnah haka katada ya ce ku yi aiki da abin da ake saukarwa a cikin gidajenku daga Allah na alkur'ani wa sunna da sunna hadisan manzon Allah kenan qala ku qatada wa ghayr wahid imam ibn kasir yace wannan fassarar imam qatada ne ya faɗa ba shi kadai ba cikin malamai ku tuna wannan ni'ima allati khussistunna biha min bainin nas wanda aka kebance ku da ita banda sauran mutane annal wahya cewa wahayin Allah yana sauka a cikin gidajenku banda sauran mata nana Aisha Allah yadda da ita tana daga cikin waɗanda Allah ya fifita da wannan ni'ima yake saukar mata da wahayi mana yake saukar da annabi wahayi a cikin zaninta ita tafi kowa ribata da wannan ni'ima da Allah tabaraka ta'ala ya bayar a riwaya aka ce babu wata mamace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shimfidar ta Allah ya saukar da wahayi in ba na Aisha ba Nana Aisha ita ce annabi yana cikin zaninta yana kan shimfidar ta Allah ya saukar da wahayi shine wadhkurna ma yutla fi buyuti kunna min ayatin lahi na ayoyin Allah wal hikima da kuma hadisan manzon Allah da annabi yake karantarwa a cikin gidajensa kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka yi ta ba da labari ita na Aisha ba shi kaɗai ba ne falalatta a wajen Allah da ya yi mata bayan wannan ni'ima na saukan mata da annabi sallallahu alaihi wasallam a gidanta a ɗakinta kuma a saukar da ayoyi yana zaninta to kuma bai taɓa auren wata mace budurwa ba in ba ita ba lam yatazawwaj bikran ghayraha ko siwaha annabi bai taɓa auren wata mace budurwa ba in ba Aisha ba sannan kuma ita ce macen da wani namiji bai taɓa kwanciya da ita a shimfiɗa kafin annabi ba sallallahu alaihi wasallam don haka ta cancanta a keɓance ta da wannan ambato a cikin wannan aya waskurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma kuma wa an tufarrada bi hadhihi al martabati al aliyya a keɓance ta da wannan martaba madaukakiya to amma sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ma sun shiga tunda Allah ya ce waskurna ku tuna ma yutla fi buyutikunna abinda ake karantawa a gidajen ku sai su ma aka jefa su a cikin wannan aya din ina fata ana fahimta yawwa dan haka inna allaha kana latifan khabira lalle Allah ya kasance mai tausasawa ne ai bi lutfihi bi kulli a bi kunna ta hanyar tausasawansa gare ku a balagtunna hadhihi almanzila kuka kai wannan matsayi da ɗaukaka da aka ambace ku a duniya bi khairatihi bi kunna ta hanyar zaɓin da ya muku ko bi khibratihi bi kunna bi kunna wa anna kunna ahlul li zalika kun cancanci haka Allah ya ba ku wannan dama ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya ku a gidajen aure wanda ake karanta ayoyin Allah ya ajiye ku a gidajen aure wanda ake karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ashe yabo ma ake yi ga wanda ma ake karanta hadisi a gidansu yau kuma Allah ya jarabe mu da wata al'umma mara albarka wanda take zagin hadisan annabi take hana mutane imani da hadisan manzon Allah da aiki da hadisan manzon Allah da haka ku gane duniya ta zo ƙarshe fitina ta yaɗu kuma ta yawaita ku bi a hankali ku san wa kuke saurara ba kowa za a je a buɗe rediyo a saurare shi ba ba kowaye kuma za a buɗe a waya a kalle shi a saurare shi idan yana bayani ba akwai 'yan bidi'an da kurin maganinsu idan an gansu a ce Allah tsine maka albarka shine kawai maganinsu da an buɗe an gansu suna faɗa da suna annabi kawai a tsine musu a wuce ba wai a kunna su a saurare su ba dan ko ba su da albarka ba su da amfani ba su da alheri 'yan kwangila ne na turawa da ake turo su ake amfani da su wani ma fa mai wannan abun fa dan damfara ne kun san dan damfara a kasuwa kun san irin masu damfara din nan kun san masu kidan gambara kun san masu sai da maganin maciji kun san masu wasa da maciji wallahi wani daga cikin su masu wannan da'awar sana'a su kenan daga wannan ya kama ya sai koma wa'azin turmi mutum mai tallan maganin maciji mai wasa da maciji mai damfara kun san dai yan damfara a kasuwar ƙauye ko mutum mai wannan ɗabi'ar kurin ya kama a turmi daga nan kawai ya dawo shi kenan ya hau kujera aka yi masa wanka aka sa masa riga aka yi masa kwalliya aka ba shi kuɗi yake zagin sunna annabi saboda Allah ya kwashe masa albarka bai da amfani a duniya ballanta na lahira da ku bi a hankali ku bi a hankali ita gwamnati da kuke gani ba addini bane a gabanta su siyasa su ci a gaban su inda siyasa su ya taba da za su yaƙe shi amma tunda ba siyasa su ya taba ba za su kyale shi kuma su ribar su ce daman ai kar a bar sunna ta yi kwari idan aka bar da'awar alkur'ani da sunna ta yi kwari ai barazana ce gare su da mulkin su dan za a yi ta wa'azi su daina zalunci da haka bari su kawo abin da za su shagaltar da musulmi a tsakaninsu su yi ta fama ba mu irin waɗannan yaushe za mu ɓata lokaci idan sauro ya dame ka a gida ba shelter za ka watsa masa ba ai shelter za ka buga mai kawai ka wuce to shelters ɗin muke ta buga musu kuma ba za mu daina watsa musu ba insha Allah ta'ala idan ma mun ga shelters din bai yi karfi ba za mu watsa musu fiya fiya maganin kwari kenan in Allah ya so yadda Allah ya mana maganin matsiyata marasa albarka don duk wanda yake zagin hadisin annabi ba shi da albarka bai ci sa'ar zuwa duniya ba kuma uwarsa ta yi asarar haihuwa da ba ta haife shi ba da shi ya fi wallahi kuma samuwar irin waɗannan sharrinsu ya fi samuwar 'yan fashi da makami wallahi Allah ya ganar da mu Allah ya fahimtar da mu da haka Allah ya ce ku tuna abin da ake karantawa a cikin gidajenku na ayoyin Allah da sunnar annabi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan matan manzon Allah sun samu falala da yabo da ɗaukaka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda me saboda ayoyi da sunna da ake karanta musu inna Allah kana latifan khabira Allah ya kasance wato mai tausasawa ne ko mai bada labari dangane da abin da kuke aikata khabiran bi kunna kuma ya san halin da kuke ciki zai bada labari iz ikhtara kunna li rasulihi azwaja ta yadda Allah ya zaɓe ku ku zama mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle Allah ya zama mai tausasawa ya zama mai sauƙaƙawa kuma ya zama mai rahama da jin ƙai gare ku daga dukkan bayi ga baki ɗaya wannan kalmar wasu kurna ma yutula ala sabilin wato irshad ne tunatarwa ne da nuni da ake yi da abin da ake karantar da su na ayoyin Allah wanda suke aljami'a ce bai na kauni ha mu'jizatin dalla ala sidqin nabi ayan da suke nuni akan mu'jizozi ne masu nuni akan gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma suna dauke da fununul hikami hikimomi fanni fanni daban-daban wal adabi wal mawa'iz da ladabbai da wa'azuka gaba daya dan haka abinda malamai suka fassara min ayatin lahi alqur'anul karim alhikima aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam wa afalu wa taqriratu maganganun manzon Allah da ayyukansa da abin da aka tabbatar da yadda da aka yi a gaban sa ya tabbatar Allah ya faɗi wannan ne dan yayi bayani akan yabo da kuma girmamawa ga matan annabi su ne suka samu wannan falala yasa a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi matan annabi tsarkakakku ne matan annabi masu daraja ne matan annabi masu matsayi ne yau ko ba a yi ma wa'azi ba aka yi maka bayani sai an gaya maka matan annabi tana daraja a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam sai an gaya maka matan tana daraja ai ba sai an maka wazi ba kawai sun ci alfarmar annabi duk wanda annabi ya aure ta tana matsayin matarsa ya yadda da ita ta zama matarsa ko ta mutu kafin shi ko bayan ya rasu ta rasu ai matarsa ce tana da matsayi tana da daraja tana kuma da ɗaukaka wannan shine aqida ahlus sunna wal jama'a ba sa zagin matan annabi ba sa tuzarta matan annabi ba sa cin mutuncin matan annabi yabo suke ga matan annabi akwai akwai wasu kuma yan bid'ar su kuma a cikin matan annabi akwai wanda suke tsinewa akwai wanda suke la'anta yanzu irin na Aisha ba matar da ta sha zagi a duniya ta yan bid'a irin na Aisha yan bid'a sun zagi na Aisha yan shi'a rafiza zagin Aisha tsinuwa la'anta la'anta ba magana labarin ba daɗi su ambace ta da karya su ambace ta da karuwa su ambace ta matan annabi wai wai mutumin da ya faɗi wannan akan mata annabi wai wani wai ya rubuto ma takarda wai yana tambaya ka wai wai ya halatta ba shi aure wannan wannan mutumin ya buɗe baki ya tsine wa mata annabi ya la'ance ta wani fa cewa yadda za a bashi bindiga fiston da sai ya je kabarinta ya harba wani dan shi a wadancan kasashe saboda kiyayya ga annabi kiyayya ga mata annabi wanda Allah dama yayi gaskiya ce fa inna man ya'ish minkum wanda yi nisan kwana a cikin ku fa sayara ikhtilafan kathira sai ya ga sabani mai tarin yawa gashi ne muna gani muna fatan Allah ya kubutar da mu ya Allah kada ka ɗauki ranmu muna ƙiyayya ga ɗaya daga cikin iyalan gidanka Allah kada ka ɗauki ranmu muna ƙiyayya da ɗaya daga cikin matan annabinka muna girmama su muna son su muna ƙaunar su kuma iyayenmu ne Allah ya gaya mana wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi iyaye ne ga mu'minai duk wanda ya zama mumini na ƙwarai to matar annabi uwa ce gare shi duk wanda ba muminin ƙwarai ba kuwa zai zagi uwarsa ne zai zagi uwarsa zai la'ance ta tunda ba muminin kwarai bane Allah ramma Allah ya kasa abun gida biyu yayi bayani akan maza yayi bayani akan mata dan haka ka fasa mana wannan aya mu ji me Allah ce ba ka fasa ba ka ja yawwa dan kar ka je ka shiga harkar da ba taka ba إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
Allah madaukakin sarki ya yi kira dangane da simfi guda biyu musulmi maza da musulmi mata zai yi bayanin me ya tanada musu a ƙarshen aya Allah ya ce innal muslimina wal muslimat da musulmi maza da musulmi mata wal mu'minina wal mu'minat mu'minai maza da mu'minai mata anan in mun tsaya kawai wannan dalili ne da yake nuna mana cewa ashe musulunci daban imani daban tunda kaga yace innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ha da abu ɗaya ne ai kaga ba zai ce innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ba tunda ya raba to abu guda biyu ne annal islam ghairul iman lalle musulunci ko al iman ghairul islam imani ba shine musulunci ba kai tsaye akwai bambanci bal al'imanu a hassu min al'islam wana shi imani ya fi musulunci ke banta shi ne ya fi daraja imani shi ke gaba da musulunci ma'ana mumini shi yake saman musulmi mumini shi ne yayan musulmi amma sai mutum ya zama musulmi kafin ya zama mumini daraja ta imani daraja ce maɗaukakiya sama da darajar musulunci da a ce ma musulmi kaɗai wanda a ce ma mumini Allah ya faɗa a cikin alƙurani ƙalatil a arabu amanna kullum tu'minu walakin qulu aslamna walam ma yadkhulul iman fi qulubikum mutanen ƙauye ne suka ce a mu mun imani Allah ya ce a'a a'a ku ce dai kun musulunta daga dukan farko ku ce kun yi imani kun zama muminai a'a kun zama musulmi dai sannan in kun daɗa ƙarawa da imani da zurfi a cikin biyayya ga Allah sai ku zama muminai ai har yanzu imani bai gama shiga cikin zukatan ku ba tukunna yanzu ba kuka shigo kun dai islama kun miƙa wuya annabin rahama ya faɗa a cikin hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina baya zina a lokacin da yake zina wai yana mai imani duk wanda kaga yayi zina Allah kare mu duk wanda kaga yayi zina a lokacin da yake zina ba mu'mini bane ya fita daga layin imani sai malamai suka ce to tunda ma mu'mini bane kenan musulmi ne a nan ba ana nufin ya kafirta ba ne ana nufin an zare imanin ko da ko yana da yadda da shi musulmi ne la ya zini zani hina ya zini wa huwa mu'min haka barawo lokacin da yake sa hannu ya ɗauki kayan wani ko barawon gwamnati mai saka biro ya ɗauki kuɗin wani kuɗin wasu lokacin da yake sa hannu yake cire kuɗin nan la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min barawo lokacin da yake sata a lokacin da yake satan nan ba mai imani ba ina fatan kuna fahimta don haka an cire imanin a tattare da shi malamai suka ce in an cire imanin to kenan an bar shi da musulunci la yalzamu min kufrihi bi ijma'il muslimin hadisin ba yana nufin duk wanda ya yi zina a lokacin da yake zina ya zama kafiri bane amma dai ba mumini bane kenan musulmi zai iya yin zina amma mumini baya zina la ilaha illallah musulmi mai sallah yana sallah musulmi ne zai iya zai sata amma duk wanda kaga yana sata to ba mai imani bane la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min barawo baya sata lokacin yana da imani don haka wannan yana nuna mana ashe martabar imani ta fi nauyi sama da martabar musulunci walƙanici na walƙanitat kalmar alƙunut da ta alƙunut da ta ana nufin wato luzum ta'a lazimtan yi wa Allah da ana nufin atta'atu wato fi sukunin yi wa Allah da'a masu yi wa Allah da'a cikin maza da masu yi wa Allah da'a a cikin mata Allah ya ce amma huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih cikin suratul zumar kaga anan qanitun amma huwa qanitun ana al-layli yanzu zaka iya hada wanda yake yi wa Allah da'a dare da rana wa ka'iman ya hadarun akhira yana jin tsoron lahira za ka kutanta wannan mutumin mai tsammanin rahamar ubangiji da kishiyarsa wanda ba shi ba to kina alkunut na nufin addu'a Allah ce lahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun na Allah ne abin da ke cikin samai da kasai duka lahu ga Allah qanituna wato masu yin da'a ne kenan alƙunutu yana nufin ɗa'a walƙani tina walƙani tati masu ɗa'a cikin maza da masu ɗa'a cikin mata duka Allah ya yabe su ya marya mukunuti lirabbiki wasu diwar ka'i ma'ar raki'ina ita ce dai kalmar ya marya mukunuti walƙani tina walƙani tati wa qumu lillahi qanitina wa qumu lillahi qanitina kuma yake ga Allah kuna masu yi masa me da'a alqunutu ana nufin addu'a dan haka kenan musulunci a da imani an kawo mataki mataki kenan aka ambaci musulunci sai aka ambaci imani wanda yake yana gaba da musulunci ina fata ana fahimta sannan kuma ba a samun ƙunuci yi wa Allah da'a sai dole an samu musulunci ya zauna an samu imani ya zauna sannan sai a ci gaba da yi wa Allah da'a to haka ayat ta taho matakala matakala matakala ya yi musulunci ɗaya kenan ya ƙara daraja ya zama mai imani ya ƙara daraja ya zama bayan imani kuma ya zama amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yana tabin Allah da safe ya bi Allah da rana ya bi Allah da daddare ya bi Allah in zai tashi ya bi Allah in ya kwanta ya bi Allah shine azumin nafila shine azumin ramadana shine sadaka shine taimakon iyayensa shine sauraron ilimi shine hadda alqur'ani shine sauraron hadisan manzon Allah shine taimako duk abin da zai yi ya samu bin Allah saboda Allah ya ce ai shi yake ka hada wannan da wanda ba shi ba to kaga kenan wannan kunutin wata daraja ce da ta biyo bayan an samu waɗancan abuwa guda nawa guda biyu ina fata ana fahimta to sai kuma daraja ta gaba wasadiqina wasadiqati da masu gaskiya cikin maza da masu gaskiya cikin mata wannan as-sidq khaslatun mahmuda malamai suka ce ita gaskiya wata ɗabi'a ce a ban yabo sosai shi yasa aka samu malam a cikin sahabbai akwai wanda bai taba ƙarya ba la ilaha illallah a cikin sahabbai akwai wanda bai taba ƙarya ba akwai waɗanda ba su taɓa ƙarya ba mazance daga cikinsu akwai sayyidina usman imam zahabi ya kama cikin siyar alamin nubala usman ya rantsuwa ya ce wallahi na rantse muku da allah ban taɓa yin ƙarya ba tun lokacin jahiliya da ban musulunta ma ni ban taɓa ƙarya ba ballantana a cikin musulunci don haka malamai suka ce kalmar asiri kudin nan gaskiya wata martaba ne da kafin ka zama siddiƙi mai gaskiya sai ka yi musulunci ka yi imani ka zama ƙaniti na gaya muku me ma'ana ƙaniti ko to sai kuma ka zama sadiki ku gane karatun musulmi mumini aha ƙaniti sadiki sai ka bi waɗannan layukan tukunan sannan ka zama mai asiriku saboda wata ɗabi'a ce mai girman gaske shi yasa sai na bakar ya zama duk cikin sahabbai ba wanda ya iya shi ba wanda ya kai shi gaskiya mala kuma imanin sai ya zama kuma shine number one annabi ya ce duk duniya ba wanda ya kai abubakar imani ya ce wallahi la wuzina imanu abubakarin da za a auna imanin abubakar fi kiffatin a dora shi a tafi a ɗauko imanin halittun duniya duka a dora a tafi ya ce wallahi wallahi la rajaha imanu abi bakri ya ce wallahi imanin abubakar sai ya rinjaya shi yasa kuma ya zama siddiki duk duniya number one ɗin annabi shine abubakar ko aljanna ka je wa kake fara gani bayan manzon Allah abubakar abubakar ka wata magana ta gaskiya mutum ya zama mai gaskiya a cikin mu'amala mai gaskiya a cikin zance mai gaskiya a kasuwanci mai gaskiya a wajen aiki mai gaskiya ga iyalinsa mai gaskiya ga 'ya'yansa kai wannan ba karamin mutum bane da haka mu yi ta aiki mu yi ƙoƙari mu zama masu masu gaskiya wannan duk wanda ka ga yana da gaskiya to in dai musulmi ne mai kalmar shahada to alamatu ne alal imani alama ne akan imani shi kafiri ba za ka ce ya fi kowa gaskiya ba saboda bai imani ba to ai bai gaskata Allah ba kawai abin da ya tauye shi duk gaskiyarsa abin da ya tauye shi da ya gaskata Allah falau sadaqullaha lakana khairan lahum qur'ani yace da sun gaskata Allah da yafi da ka za ya samun kafiri mai gaskiya tabbas to amma ya tauye me ya tauye wansa din bai gaskata Allah ba ai kaga gaskiyarsa ta banza duk gaskiyar da zai da mu'amala da mutane amma in bai gaskata Allah ba ai yayi asara ina fata ana fahimta shi yasa suka ce al-kadhibu amaratun ala nifaq duk lokacin da kaga mutum kuma yana ƙarya to alama ne na munafurci duk makaryaci to ka rubuta shi a layin munafukai Allah ka kare mu ka ji ko ƙarya ƙarya ƙarya wata ta ce wallahi malam mijina makaryaci ta ce wallahi malam ba zan iya zama ta ce ta fashe da kuka ta ce ƙarya ƙarya ya ta ƙarya ya ta rantsuwa ya ta ƙarya ta ce ba zan iya zama da shi ba ta ce ina tsoron rayuwa da wannan mutumin ƙarya akwai wanda mala yadda ka san cin tufa haka suke ƙarya ko a cikinsu ba su damu ba yanzu zai iya buɗe baki ya yanka ƙarya ko damuwa bai ba suka ce wal kadhibu amaratun ala nifaq duk wanda yake ƙarya to alama ce akan munafiki ne wannan mutum suka ce man sadaqa naja wanda ya gaskiya ya kubuta a duniya wanda ya gaskiya ya kubuta a wajen Allah man sadaka naja wanda Allah ya ce alaikum bis sidqi wa inna sidqa yahdi ila al birri wa inna al birra yahdi ila al jannati wa iyyakum wal kadhib fa inna al kadhiba yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila an nar ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا haka manzon Allah ya faɗa a hadisi sahihi ingantacce na hore ku da yin gaskiya gaskiya tana nuni zuwa ga yiwa Allah da'a duk mai gaskiya za ku ga mai yiwa Allah da'a ne dama an ce alƙanici ko sai da aka kira alƙali ciki yasa manzo Allah sansan ya ce tana shirya zuwa ga Allah da'a duk wanda yake wa Allah da'a kuma za ga ya samu hanya zuwa gidan aljanna na hore ku da ƙarya ku daina yin ƙarya a cikin mu'amalolinku saboda ƙarya tana shiryawa zuwa ga fajirci duk makaryaci fajiri ne fajirci kuma yana shiryawa zuwa ga wuta mutum bai zai gushe ba yana yin gaskiya kuma ya saba da gaskiya yana kintatar gaskiya a mu'amalolinsa a ƙarshe dai Allah zai sa a rubuta a littafinsa shi mai gaskiya ne mutum bai zai gushe ba yana ƙarya kuma yana kintata kuma yana kintatar ƙarya a cikin mu'amalarsa face sai a rubuta shi cikin makareta hadisai suna da yawa da suke magana akan muhimmancin gaskiya da kuma nisantar ƙarya da haka mumini mai imani baya ƙarya mumini mai imani ba zai zo ya karya ba ina fata ana fahimta to sai daraja ta gaba wasabiri na wasabira ce haƙuri wannan sajiyatul isbati al asbat kenan wannan hali ne na tabbatattu mutane kafaffu tabbatattu as-sabr al masa'ib masu haƙuri akan masifu waɗanda suka san cewa lalle abin da Allah ya kaddara shi mai kasancewa ne la mahala babu babu gudu babu ja da baya kuma ba wanda yake jurewa haƙuri sai tabbatacce akan imani duk abin da ya same shi kawai da ya waiwaya aya ya waiwaya hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan kawai ya san cewa akwai lada innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab kadai dai Allah yana yin sakayya wa masu yin haƙuri yana ba su lada ba tare da hisabi ba idan Allah ya zo biyan mai haƙuri dumbula yake ɗiba ya ta buga masa ita bashi ita bashi duk wanda zai zo baka wani abu sai ya irga ai ya rage ai amma wanda zai baka da yawa kurin ya sa hannunsa abinda hannun ya ɗebo kawai ya danna maka ya baka wannan yafi ina fatan kuna fahimta to shi Allah in ya zo sakayya wa mai haƙuri baya lissafawa baya irgawa ina fata ana fahimta yawwa to ana son mutum ya zama mai haƙuri to kuma shi haƙuri wani mataki ne da ba za ka iya samu ka zama mai haƙuri ba sai ka tsallaka wannan gadaji ka zama musulmi ka zama mumini ka zama mai kanici ka zama mai sadiki ka zama mai sabiri haka matakalar take ba zai taɓa yiwa ka zama mai haƙuri ba sai ka bi wannan gidajen gabaki ɗaya don haka Allah ya yi albishir wa masu haƙuri wa bashirin sabirin albishirin ka ka yi albishir ga masu haƙuri allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Allah tabaraka ta'ala shi a bishara ga masu hakuri su ne idan masifa ta same ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ina ga muku jama'a mu yadda cewa za mu yi hakuri duk wanda bai yi hakuri ba wallahi zuciyarsa sai ta fashe dan dole in dai ka riga ka bari mahaifiyarka ta haife ka in dai ka bari ta haife ka wallahi dole sai ka yi hakuri to akan ka zo kai na dole ba gwanda kai na imani ba ai gwanda kai hakurin imani ina fatan kuna fahimta ka yi haƙuri na imani ka yi haƙuri na imani sai Allah ya baka lada yanzu kai yanzu kana ɗan Najeriya sai an maka wazi ka yi haƙuri sai an gaya maka ba sai an gaya maka haƙuri ba da haƙurin nan muke ci muke sha yau da ba dan mun yi haƙuri ba da mun zama irin waccan ƙasar da ba dan ɗan Najeriya ya yi haƙuri ba da ya zama irin waccan ƙasar saboda duk wani abu na rashin mutunci da rashin arziki ana yin sa a ƙasar nan kawai dai muna ta addu'a Allah shiryar da su Allah ya ganar da su duk duniya in ka je kana neman ƙasar da ake zalunci ka zo Najeriya to dole ka sara mata ka ce tabbas ana zalunci a ƙasar tauyi haƙƙi dai malam da babakere da handama da rayuwar kashin dankali da doya na sama yana sama na ƙasa na shan nauyi duk inda ka ga buhun dankali ɗan ƙananan ne a ƙasa rashin tausayi rashin jin kai ka ɗebi kuɗinka a kashe ka a ɗebi kuɗinka a maka mulkin danniya nuna wariyar launi da nuna bambancin kabila da mulkin rashin tausayi da jin kai da ƙarya a cikin mulki da cin amana da yaudara da ha'inci da tauyewa mai ƙaramin ƙarfi haƙƙi kana gani yanzu a titi kana tafiya idan baka da galibi sai a cuce ka kuma ka bada haƙuri sai ma ka biya kuɗi kafin ka fita haka ne kawai ba ka san wani ba duk wanda bai san wani ba sai ya yi kurkuku amma in ka san wani ba abin da zai sani kana kallon wani zai taro ka da bala'i sai dai ka yi haƙuri ka kyale shi in ka ja za ka sha mamaki shiga gidajen kurkukun mu ka gani ga mutanen da ake ɗaure su ka tarar da mutum shekara goma shekara ashirin wallahi malam fayil ɗinsa ma ba a ma san ina fayil ɗinsa ya ɓata a nemo fayil ɗinsa za a gane wani ma laifi ya yi shekarunsa sun ƙare ne ko ba ƙare ba sun ɓata wani akan ɗan akuya ne za ga ɗaure shi ɗan akuya sai ya shekara sha biyar akan ɗan akuya ko ba komai a wannan rayuwar aka barka shekara biyu a kurkuku ai ka biya kuɗin nan akuya ka amma saboda ba wanda zai ciro shi wani mutum an daure shi a gidan kurkuku aka rufe shi tun yana yaro karni wani mai hali mai galifu ya ce aje ajiye min shi kun san haka ake idan ka taba manya sai a ce a kai shi ajiye min shi wallahi haka za a yi ta ajiyanka sai illa masha Allah ana ɗauko fayil ɗinka sai a ce a oga ne ce ajiye shi a aji ka yi gemu ka yi furfura ka zama mai gida ya tsufa tukub sai da ya furfura wai sai wata ran aka zo aka ce wai wai yanzu an cire shi ya ce a'a ai ni anan zan mutu ya ce ba inda yawa na sani ya ce duk iyayena kowa ya mutu bayan kun karar da ni a nan ya ce wanda ya daure ni ina so ne shari'a ne da shi a gaban Allah in shi yau yana da mulki a duniya ni kuma zan gaya masa ni kuma ina da gata a wajen Allah ya ce wallahi sai na yi shari'a da shi ya ce ba zan fita ba anan zan mutu so nake in na mutu a yi mun sallah abin ne ni kawai suna nan fa bila adadin wannan gidan kurkukun fa da ake ganin mutane kenan ana kai musu yara kun san akwai gidajen da ba a zuwa sau da yawa wani zaka da an ce ai ya bata ana ta neman sa in baka da gata kawai tattara ka kawai kawai sai su danna ka aje a wannan fa daga ina ta dala kai tura shi kawai azaba ta safe daban ta dara na daban ta dare daban iyalanka suna ta neman ka har an raba gadon ka amma kana raye a ƙasar nan akwai wurare da yawa in an kai ka fa ba za ka ga rana ba rana ma ba sa gani suna nan ai ai kurkukun ai ai wannan wanda ake ai mai sauki ne in an kai ka wannan ai ai wanda ake zuwa ziyara ka ga mutane ai da sauki tab zulm zalunci wasu sun samu dama suna amfani da damar da suka samu amma daɗinta ba a dawama a duniya da aka kuyi haƙuri yanzu Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suka zo suka same shi ya rasulullahi an kuntata mana ya rasulullahi an matsanta mana ya rasulullahi ba kai kaza ba yace kuyi haƙuri isbiru ku yi haƙuri sai kun haɗu da ni a tafki na ranar tashi alƙiyama so rayuwa tana buƙatar haƙuri a cikin zamantakewa Allah yakan iya jarrabanka da ɗan uwanka kai haƙuri da shi uwa ɗaya uba ɗaya ka gaba ya son ka uwa ku ɗaya uban ku ɗaya ba amma yana ta faɗa da kai me ka masa laifin ka kawai kun fito ɗaki ɗaya wallahi malam bala'in yau ta kai ga hatta ƴaƴan ciki ɗaya suna faɗa da junansu ko ga haka kawai wani ba komai ka masa ba yanzu nan wani dan uwa ya zo ya same ni na gan shi na ce ya aka ka lalace haka ya daɗe yana ta min waya ban da lafiya malam ban da lafiya na ta bashi addu'a da askar duk asibitocin garin nan ba inda bai je ba ya ce duk abin da ya mallaka ya kare an yi tasa ta sai ka san asibiti in suka ceto ka kai ma malam ba magana wancan ya danna ka a je a gwada can su ci kuɗin ka wannan ma ya ce kai a je a duba malam lalibai dai cikin duhu kawai ya ce duk kuɗinsa ya kare yana nan ya ce kurin kurin almajiri ya saka ya ce zo ya yashe masa kwata ƙofar gidansa ya tsaya almajiri yana yashe kwatan ƙofar gidansa kurin sai ya ga wata laya sai ya ce la ka ga wata laya shi laya kuma sai ya ce bari ya gulma ya buɗe ta ya ce wallahi yana buɗe a kawai ya ga sunansa an yi wani watsatsale an zano wata kafa can an yi nan an samu wani rami an saka an ɗaga abin nan an haɗo nan an haɗa da sunan matarsa an yi can gudun an rubutu ya ce eh shi ne zo ya same ni na ce to kaga ai ciwon ka ya bayyana sammu ne aka yi maka ya ce kwana yake baya bacci iya fara bacci sai ya firgita yi ta tsorata yi ta ramewa ya ce in ya ci abinci bai jin daɗi kuma ka san waye ne yaro ne kawai mai sana'a Allah ya ɗan buɗa masa yana samun alheri a sana'arsa sana'ar hannu fa amma yana samun kwastoma yau a kira shi can yau a kira shi can ashe wani ne baya so shikenan yanzu wannan malam in bai yi haƙuri ba in yi ta tuno wani ne yake gaba da ni wani yake sai ya je harbe shi ya kashe shi kawai sai fashe da kuka yana hawaye a gaba na ce ya hawaye kaji kaji da addu'a ka je kai ta yi in dai wannan rayuwar ne to dole sai ka shirya mata in baka je masallaci dan Allah ba ma ka je dan gudun wahala ai dan neman kariya da haka ku yi hakuri ku zamanto cikin waɗanda Allah zai rubuta su as-sabirina wato as-sabirat sai mataki na gaba sai khushu'i wal khashi'ina wal khashi'at masu khushu'i shi ma ana fassara shi da tsoron Allah a cikin maza tsoron Allah ce mata menene al-khushu'a al-khushu' ana nufin as-sakina ko as-sukunu wat-tuma'ninatu wat-tu'adatu wal-waqar wat-tawadu' duka nutsuwa da kuma bin abu a hankali da tawadu'i me yake jawo wannan nutsuwa da bin abu a hankali da kankan da kai shine alkhawfu min Allah wa muraqabatullah jin tsoron Allah wanda tsoron Allah ya bashi nutsuwa shine khashi'i qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ma'ana tsoron Allah yasa suka samu nutsuwa tsoron Allah yasa suke yin addu'a da tsoron Allah yasa suka zama masu bin sannu sannu saboda tsaba tsoron Allah اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك خاشئي شيني ماlam wanda duk abin da idan ya zo yana ga kamar Allah yana ganin shi kaga martabar ita ma ta gaba ce mai khushu'i duk yana ba da sadaka yana tunanin Allah yana kallon sa mai khushu'i yana kabbar sallah yana ganin gashi ga ga Allah ne a gaban Allah yake mai khushu'i yana bin iyayensa yana tunanin Allah yana kallon sa mai kushu'i yana taimakon wani yana tunanin ai Allah yana kallonsa wannan matsayi na mutum ya rinka aikata abu ya ji kamar Allah yana kallonsa sai ka bi wannan gadoji da na gaya maka ka zama musulmi ka zama mumini ka zama mai kaniki ka zama sadiki ka zama sabiri sannan ka zama mai khashi'i kuna gane makaranta ko yawwa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin masu khushu'i sai martaba ta gaba masu ainihin wato ba da sadaka me yasa aka kawo sadaka nan saboda abu ne mai wahala ka ciri abu naka abin da ka sha wahala wajen nema kai wata guda kana aikin albashi a zo a biya ka a ciki ka dauka gaba wani ka je kasuwa ka sha rana ka je kai buge buge ka bulayi kai ta wahala kana aikin gwamnati ka hana kanka bacci ka hana kanka hutu an dan baka albashi ka zari wani abu ka bayar tab ai wannan sai ka bi wannan gadoji guda bakwai din Daka mai ɗaukan sadaka ya bayar dole sai ya bi waɗannan layukan sai ya samu wannan matsayi shine almutasaddiqina walmutasaddiqat at-tasadduq wato bi bayan da sadaka kenan as-sadaqatu shine al-ihsanu ila nas wato kyautatawa mutane ya Allah ka sanya mu cikin masu kyautatawa mutane a waɗanda suke mabukata da addu'afa da almasakin alladhina la kasba lahum wa la kasiba ba su da hanyar nema ma mai nema musu ana ba su min fudulil amwali dan dukiya da kake da shi saura da rara sai ka ɗauka ka ba su kai lokacin da ka ba su kana yin ne wato ta'atan lillahi wa ihsanan ila khalqihi dan yi wa Allah da'a da kyautatawa halitta da dadi ka dauki abu ka bawa wani zai ji dadi ba shi sadakar abinci ba shi sadakar kuɗi ba shi sadakar riga jama'a duk wanda yake son ya samu rahamar Allah da wuri ya rinka yin sadaka ko da kuta alewaci mala akwai ƙananan sadakoki da muna wasa da su ba ma iya yanzu idan baka da kuɗin da zaka zuba ka gina masallaci ko ka gina makaranta dan Allah baka da kuɗin da zaka iya sayan alawa leda ɗaya alawa malam alawa dubu alawa fa akwai wajen ƙwaya hamsin a ciki ranar tsaye da Allah ita ɗaya idan ka saye ta duka da wani kuɗin ta sata aljihu da inda kai karamin yaro ɗauki gaban shi kana zaune a ƙofar ki sai ga yara hamsin karamin yaro hamsin saboda wannan alawar kawai ka faranta musu ka sani wannan yaron guda ɗaya in ka kyautata masa ya maka addu'a Allah ya karba kuli-kuli kosai ka je mai kosai tana toyawa ka ce kaskon gaba ɗaya nawa ne kaza ne ka ce kai almajirai ku zo duka raba musu katan ɗin makaroni idan ka sai shi guda ɗaya dubu sha bakwai ko sha biyar ko sha guda ashirin ne ko shi ka ɗauka a mota ka dai inda ka tsaya ka ga wani mabukaci ka bashi kwaya ɗaya zai ce wai Allah ma albarka na gode kwaya ɗaya kawai hanyoyin samu ruwa ruwa fiya wata ka samu mai sanyi za ka je taro wajen jama'a ka sayo kawai ka raba mutane su sha su ji sanyi a kirjinsu ka sanyaya musu Allah zai baka lada ku ba da sadaka Allah zai taimake kuma ka sani cewa shi ba Allah ko duk wanda ya bayar sai ya bashi shi Allah ba abin sa bashi in dai ka bayar sai ya biya daka duk wanda yake so a Allah ya rinka bashi ya rinka bayarwa wani ya ce wallahi malam na gwada duk lokacin da na yi kyautan wani abu bayan wani lokaci ba mai tsawo ba sai na ga Allah ya damun da wani abu marowaci ai bai yi ba mai rowa wallahi bai yi ba ha to kai da ana ruwan kai Allah ya baka wala kai ta suka riga kai ta riga riga har ta mutu ba za ka dauka ka ba wani ba kai ya za ka zo kana kashe riga in ka saka ka saka ka saka ta dan abin nan dauki ka ba wani sai ga Allah ya canjo maka ya fi daɗi amma ka ta saka ka ta saka akwai wani mabukaci a ƙauye akwai wani mabukaci a kasuwa akwai wani mabukaci makoci akwai kaza dauki ka bayar in an yi maka wanki ka ce matarka ke waro kayan nan ka wari guda goma dukkan nade a leda ka sa musu turare wannan guda biyu wannan guda biyu wani wani gashi wani fa in ka bashi rigar ka tsohuwa da ita zai je idi wallahi tallahi malam amma mutane ba za su yi ba kawai mai ta rayuwa ta turawa rashin taimako rashin jin kai bai yi ba wasa'imina والصائمات Allah ya faɗi masu sadaka sadaqatu sab'atun yudhilluhumullah mutum bakwai Allah zai musu inuwa ranar da babu wata inuwa in ba ta Allah ba daga cikin su akwai mai bada sadaka wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha mutumin da ya bada sadaka ya boye damansa da ya bayar hagun sama bai san ya bayar ba tsabar ikhlasi da tsoron Allah da ya dauka ya mika hannun hagun bai san dama ya bayar ba sai masu azumi a babban karatu kenan masu azumi wanda duk yi wannan gadojin shi yake da imanin zai iya jurewa ya azumi man samu ramadana wa salasata ayyamin min kulli shaharin duk wanda ya azumin ramadan alal akalli duk lalacewa a cikin watannin nan guda goma sha ɗaya kowane wata ka zaɓi kwana uku ka azumi ya shiga cikin wasa'imi da wasa'imat jama'a in dai kana yin ramadan kuma kana zaɓan kowane wata kafin ya wuce za ka yi ƙwaya uku ko a farko ɗaya a tsakiya ɗaya a ƙarshe ɗaya ko ka jera ƙwaya uku kawai sha uku sha hudu sha biyar ayyamul bid fararen kwanaki in kai wannan azumi ka shiga cikin wasa'imina wasa'imaci aka ce azumi yana daga cikin babban abin da yake karya sha'awa ga wanda yake da fitina ta sha'awa yake sha'awar wani abu na iyali ko na mace ko zina ko fasikanci idan dai yana azumi Allah zai bashi nasara akan kare sha'awa saboda hadisin ya ma'asharar shabab man istata'a minkum alba'ata فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء حديثي ne sahihi ingantacce don haka sai Allah ya faɗa a ƙarshe tunda an ce kun ga azumi kariya yake ko sai ce wal hafizina furujahum wal hafizati da masu kiyayewa farjojinsu daga cikin maza da masu kiyaye farjojinsu cikin mata wato masu kiyaye farjinsu akan haram da saban Allah sai dai akan abin da Allah ya halatta jama'a duk wanda yake mai lafiya ne yana da sha'awa duk wanda yake da lafiya yana sha'awa sha'awa kuma mataki ne balaga ce yaro karami shi baya sha'awa amma wanda ya girma ya kai wani matsayi to shi yana sha'awa amma yaron kana mai bayanin sha'awa bai ma san sha'awa ba amma shekaru ne yarinya tana sha'awa yaro yana yin sha'awa sha'awa ba aibu bane lafiya ce wanda ma bai da sha'awa to bai da lafiya kenan to Allah ya jarabe mu da wannan sha'awa din kar mu je mu aikata sha'awar nan a cikin abin da Allah baya so kisa Allah ya bi masu kare farjojin cikin maza da masu kare farjojin cikin mata Allah ya ce walladina hum li furujihim hafizun masu kiyaye farjinsu a wata ayar illa ala azwajihim أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين الله يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات نكرشي ما سبب مطعي سوني ما سأمبتن الله ديوا أتكم ماذا كاقل أكدو أمبتن الله سيأكتش كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا شي أمبتن الله أنا سوني أي ديوا da haka Allah ya yabi masu ambatan Allah da yawa a cikin maza masu ambatan Allah da yawa a cikin mata abu huraira yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kawo hadisi wata rana yana hanyar makka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce sabak al-mufaridun al-mufaridun sun yi nisa sun wuce sabai suka ce su waye mufaridun annabi ya ce tab azzakiruna Allah kaseeran wadh-dhakira ci mana masu ambatan Allah da yawa a cikin maza masu ambatan Allah da yawa a cikin mata ko a aljanna ko a lahira sun fi ku suna gaba da ku duk wanda ya fika yawan zikiri yana gaba da kai a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ake so kula da zikirin safe karkai wasa da shi zikirin yamma karkai wasa da shi na kwanciya bacci karkai karka bari waya ka tana ka yin zikiri zaka kwanta bacci kai musulmi ne karka bari ka rinka tashi kamar jaki jaki ne yake farkawa yayi ihu kawai amma kai musulmi ka tashi da sunan Allah ka kwanta da sunan Allah ka kuma tashi da me da sunan Allah tabaraka wa ta'ala in zaka shiga ban daki kai zikiri in za ka fita banɗaki kai zikiri idan za ka shiga masallaci kai zikiri in za ka fita masallaci kai zikiri in za ka shiga ofis kai zikiri in za ka fita ofis kai zikiri in za ka shiga kasuwa kai zikiri in za ka fita kai zikiri in za ka ci kai zikiri in ka gama ci kai zikiri babu abin da ɗan adam zai yi a rayuwarsa babu zikiri wadzakirin Allah kathirin wadzakirati yasa wanda Allah ya taimake shi bayan sallah yana ambatan Allah kafin ya hanya ya ƙarisa gida a hanya yana ambatan Allah waɗannan ya tsufa annabi ya ce ku rinka yin zikiri da su da tasbihi saboda za su yi magana ran tashin kiyama kaga nan gurin wannan gaba za ta yi magana wannan ma za ta yi magana wannan ma za ta yi duk wanda yake istighfari da waɗannan za su yi magana a gaban Allah ce ya Allah bawanka yana ambatan mu yana amfani da mu ka cece shi ya Allah haka annabi ya ce da haka masu ambaton Allah da yawa da masu ambaton Allah da yawa dukkan waɗannan mata cikin maza da mata dukkan waɗannan adallahu lahum magfiratan wa ajrun azima Allah ya musu tanadin gafara da kuma lada mai girman gaske a hayya alahum minhu li dhunubihim Allah ya tanada musu dangane da zunubin su ya yafe musu kenan duk wanda yake aikata wannan abu gaba daya Allah ya yafe masa ko wanda yake mai ɗaya daga cikin